الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau sha uku ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau sha takwas ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci namu masallacin marigayi alhaji haruna danja Allah ya gafarta masa domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan wannan shi ne majalisinmu na sha uku cif a guguje cikin tambayoyin da za mu iya karanta wanda ya ce malam ina neman ƙarin bayani kamar yadda ka ce za a iya itikafi ko ba lokacin wata ramadana ba sai dai sharaɗi mutum na azumi azumin rama ko ko na fila azumi ya ka ce ba a itikafi sai da azumi wala itikafa illa bi siyami da na shi radiyallahu anha ta ce ba a itikafi sai da sai ana azumi malamai suka ce wannan duk da maganar na na ishe ce amma ba za ta iya faɗi da kanta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce so da ka sharadin itikafi ayi ana azumi mutum ba zai zama yana itikafi bakin shi kuma buɗa ba in ka zo masallaci ka zauna to da rana ba za ka ci abinci ba da sunan itikafi wannan kita cewa malam don Allah sau nawa ake yin sallar istikhara sallar istikhara ba a yi ba ta da iyaka an tambayi malam ibnu taymiya rahmatullahi alaihi game da istikhara sallar istikhara yace mutum zai kai a ce bukatar sa ta biya sallar istikhara ita ce sallar neman zabi a wajen Allah madaukakin sarki idan mutum ya nufin zai yi wani abu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan karantar da sahabbansa haka sai su sallah raka'a biyu wacce ba farilla ba duk sallar da take raka'a biyu in dai ba farilla ba ce kaga ba za ya asuba ba amma rakatan fajr mutum zai iya yin ta kuma ya addu'a istikhara duk wata raka'a biyu ko da rana ko da daddare to mutum zai iya yin raka'a biyu nan sai ya zama in ya gama sai kuma ya istikhara addu'ar ana yin ta ne a wajen sallah اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن في متين فتبقات خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ثم يسره لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أنه شر لي كذا كذا كذا كذا كذا فاصرف عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم غضني فيه mutum zai ta yin har ya zama abin da yake nema ya tabbata alamar istikharar mutum Allah masa lokacin sarki ya masa zaɓi ita ce ya kasance ya ji a ransa wannan abin ya kwanta masa a rai kuma ya ga abubuwan suna masa sauƙin samuwa hanyar neman abin ta buɗe ta zama mai sauƙi to wannan alama ce ta istikhara istikhara ta bid'a ita ce ko istikhara da za a ce mutum ya gani a mafarki ba wata istikhara da ake gani a mafarki sai dai tsafi amma ba a istikhara a ce ai za a gani a mafarki a a natsuwar da mutum zai samu a zuciya da kuma yadda abin zai zama masa mai sauƙi to shi ne alamar istikhararsa ta zama karfafiya Allah madaukakin sarki ya zaba masa abin da ya fi zama alkhairi wannan ina jin mace ce tana bada tana wata tambaya doguwa cewa an sa mata rana da wani wanda take son shi da amma daga baya sai ta zama kuma yanzu ba ta son shi ko maganarsa ba ta son ci wai me za a ba ta shawara game da shi har ta ce an ce irin wannan auren bai halasta ba a ƙa'idar musulunci ana son a yi aure ne da soyayya da soyayya Allah madaukakin sarki ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma daga cikin ayoyi da za ku kalla ku tabbatar da Allah ɗaya ne shi ya cancanta abauta masa Allah ya halicce ku ya halitta muku mata daga kawunan asalin halittar mace daga namiji litaskunu ilaiha dan ku samu natsuwa zuwa gare su wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sannan Allah madaukakin sarki ya sanya kauna da tausayi a tsakanin junanku malamai suka ce kamar tartibin yadda aya take shine farkon abin da ke sa ayi aure shine mawadda kauna المودة هي المحبة الخالصة أنصر سوية إذا شاكي شمة المودة إذا أكسام المودة إذا شتكي بعد دامر أي أوري إذا أكي أوري سأسام لتسكن إليها السكينة كينا sai miji ya natsu da matarsa mata ma ta natsu da mijinta ƙarshe haka za a ci gaba da rayuwar na ƙarƙashin sakina natsuwa da kuma waccan tsohuwar ƙaunar soyayyar da ake da ita ƙarshe wannan soyayyar tana raguwa domin sabubbanta suna tafiya soyayya tana da abin da ke kawo ta to waɗannan sabubban suna ta tafiya in da ya kalli wasu abubuwa ne to yanzu waɗannan abubuwan suna ta ƙasa suna ta ƙasa in kyau ne kyan na ƙasa tsufa na zuwa kyau na tafiya to daga nan sai rahma ta zo tausayi ya kalle ta ta kalle shi sai su ga tausayin juna suke ga 'ya'ya in sun rabu yanzu ina za su ke waɗannan 'ya'yan ta kai wani matsayin da in ya sake ta kila ma ba wanda zai sake aurenta to sai rahma ta zo sannan manzon sallama ya faɗa a hadisi sahih yace lam yuhal mutahabbain ghayru zawaj ba abin da ya fi cancanta ga masoya face su yi aure sannan ba auren dole a musulunci ba a ce ki aure wani ba ki san shi ba sau da ki tsaya ki binciki kanki ki ga waɗanda sabubba ne in har a zuciya kina jin akwai damuwa a game da wannan auren to ba laifi ba ne kin ce kin janye tun kafin a yi in kuma kina ganin zuciyarki za ta iya natsuwa ki aure shi to sai ki aure shi wallahu alam ba mu san menene yake gudana ba amma dai wannan dunkulalliyar amsar da za a iya badawa kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu muna cikin tafsirin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa an turiyuna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل نعم ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل
a jiya mun ji bayanin da aka yi mana na game da bangare na farko na aya an turiduna an tas'alu rasulakum kama su ila Musa min qabl kuma kuna son ku tambayi kuna nufin ku tambayi manzon ku Annabi sallallahu alaihi wasallam ne tambayoyi na ta'annuki tambayoyi na izgili tambayoyin da ba su da amfani a cikin addini tambayoyin da ba za su kara ma mutum ilimi ba ba za su kara masa fikihu ba ba za su kara masa imani ba kama su ila Musa min qablu kaman yadda aka rika tambayar Musa a da banu Isra'il suka rika ma annabi Musa alaihi salam tambayoyin da ba su da fa'ida irin shi kuke so kuma annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah madaukakin sarki sai ya rufe aya sai ya ce man yatabaddalu al-kufra bil iman duk wanda ya musanja imani ya zabi kafirci faqad dalla sawa'a sabi hakika ya bace daga hanya wacce take miƙaƙiya hanyar take tsakiya hanyar take tafarki wanda yake miƙaƙe wanda babu karkacewa a ciki hanyar da idan mutum ya kama ta kai tsaye ba inda zai bi ba inda zai isa face aljanna Allah madaukakin sarki ya kira hanyar musulunci a matsayin as-sabil as-sabil as-sabil al-mustaqim as-sirat al-mustaqim hanya wacce take madaidaiciya wanda zamu ji sharuɗanta ba inda za ta kai mutum face ne face gidan aljanna hanyar musulunci hanya ce da idan mutum ya kama ta ya bi to ba inda za ta ajiye shi face gidan aljanna shi ya sa hukunce-hukuncen musulunci ya ka kira shi da shari'a shari'a malamai suka ce a shari'a tu lugatan a tsariƙatu ilal ma wal ma'u imadul haya an ce ma shari'a shari'a saboda hanya kenan wacce za ta kai mutum zuwa ga ruwa shi kuma ruwa shine madogarar rayuwa shi yasa ake ce masa alhaya ba tare da an sa ta'un ba suna cewa la hayata bila haya babu rayuwa idan ba ruwa alhaya ruwa alhayatu rayuwa kaga hatta bahaushe kamar suna da alaka ruwa rayuwa to haka balarabe sunan ruwa alhaya sunan rayuwa alhayatu to a shari'atu a tariqatu ila alma hanyar da mutum zai bi ta kai shi zuwa ga ruwa to kaga ruwa da shi ake rayuwa ba shi idan ba ba ba ba shi in ba shi ba rayuwa to haka musulunci duk mutumin da ya kasance yana son ya samu lahira wa innal akhirata lahiya alhayawan law kanu ya'lamun wa innal akhirata lahiya alhayawan lallai rayuwa ta gaskiya ita ce lahira to wace hanyar mutum zai bi dodar ta kai shi zuwa ga zakal hayawan wannan rayuwar ta gaskiya dariqul islam hanyar musulunci duk wanda ya karkace mata faqad dalla sawa'at sabil to hakika ya karkace ma hanyar da take madaidaiciya ya kauce ma alanan ya je ya hau shalda eh direba ko ya hau shalda akwai damuwa in bai yi sa'a ba sai zai ji mota shi na nema ta kifa ka'ida akwai alanan a titi to haka shari'a musulunci take haka musulunci yake a tsakiya shi ne ake ci masa aljadda tsakiyar hanya inda mutum idan ya bi masana hanyar titi da masu tsaron lafiyar mutane da ababen hawa in suka ganshi za su ce tabbas ya iya tuki kuma yana kan gwadabe wanda yake ba karkatacce ba to shine wannan al-imam da kafirin yace ai man yashtari kufra bil iman duk wanda ya je ya mika kafirci ya mika musulunci aka bashi kafirci فقد ضل سواء السبيل أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال duk mutumin da ya bar imani ya zaɓi kafirci to haƙiƙa ya kauce ma hanyar da take daidai ya je ya zaɓi ɓata kuma ya zaɓi jahilci domin ba abin da yake cikin kafirci ba sai jahilci al-kufru lil jahl in da kana isyana haka shehu abdullahi ya faɗi al-kufru lil jahl duk inda kaga kafirci to asalinsa daga jahilci eh daga jahilci malam abdullahi gwan bai faɗi haka lokacin da gwani mustafa wani alhamma a ƙasar borno ya rubuto ma a shek usman ibn koji wa rahmatullahi alaihi wasiƙa yana ce masa ai ya ji labarin yana haɗa mata da maza a wajen wa'azinsa da aka karanta ma shehu wasiƙa sai shehu ya ce ka ba shi amsa ya ce ma ɗan uwansa abdullahi wazirinsa ya ce ba shi amsa shine abdullahi ya ba shi amsa a ciki yake cewa alkufru lil jahli in za kana isyana yace in ma muna haɗa mata da maza a wajen karatu هذه البلاد وجدنا قومها غرقوا في الكفر تمنعهم أن يفقهوا الدين شيء wannan ƙasar ta Hausa mun zo mun tsinci mutanenta sun kasance cikin baƙin jahilci suke so kake yi ba za a karantar da su addini ba ce alkufur lil jahl in da kana isyana ce ai kafirci asalinsa daga jahilci duk mutumin da ya zaɓi ya kulla kwakwalwarsa ya koyan addini to ƙarshen abin da zai shine wal iyadu billah in ba a yi sa'a ba sai ya kafirta shi yasa wasu daga cikin malaman da suka yi rubutu akan nawaqibul islami kama a Sheikh Muhammad bin Sulaiman al-Tamimi rahmatullahi alai yake cewa daga cikin hanyoyin da mutum zai iya barin musulunci akwai me akwai rabdu dini wa adamu ta'allumi mutum ya watsi da addini ya zama ba abin da ya dame shi da koyan addini in shi dan boko ne ba abin da ya sani illa buɗe littafi daga hagu shi kenan kawai abin da ya sani kenan in ma'aikaci ne tafiye da aiki shi kenan ba abin da ya dame shi da sanin addininsa in ɗan kasuwa ne ba abin da ya dame shi kawai shi dai me aka da nawa aka samu shi kenan kasuwa ta riba a an samu kaza a buga waya a ce a kawo kuɗi daga a kawo kaza a shigar da kaza ga account ɗin nan na tura maka shi kenan abin da ya dame shi amma sanin addininsa ba abin da ya dame shi da shi to ana jin mutum tsoro kace ya faɗa cikin kafirci to daga ba a addini sai da koyo shi yasa inda kafir sai ya ce mutum ya gangarar da kansa idan ya zaɓi kafirci ya musanya shi da imani ya ƙi yadda da imani ya kafirci to faqad dalla sawa'a sabil ya kauce ma hanya ce kamar daidaiciya bai ba hanya ta daidai ba sai al-imam ibn kathir ya ci gaba da cewa wa hakada halul ladina adalu an tasdiqil anbiya wannan shine hali na mutanen da suka kauce ma gaskata annabawa wattiba'ihim kuma suka kibin annabawa والانقياد لهم كما سوك كجا وازواجا ومرن النباوة إلى مخالفتهم وتكذيبهم سوك زما سوك جي سوك سابا مع النباوة وتكذيبهم كما سوك كرية النباوة ساكا ما كون سكينة شيني كرشي متن يازا كافرشي يعني كإيمان يعني كإيمان أكباش كافرشي والعياذ بالله والاقتران عليهم بالأمثلة التي بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر sannan kuma suka zaɓi su riƙa zuwa suna ma annabawa tambayoyi na izgili tambayoyin da ba a buƙatar su ba su da buƙatar su a cikin addini irin misalan da muka buga na tambayoyin da aka riƙa ma annabi Musa alaihi salam da kuma tambayoyin da wasu malamai aka riƙa musu kuma suka ki waɗannan tambayoyin tambayoyin da ba za su haifar da wani ilimi ba ba za su haifar da fahimtar addini ba nau'i ne na izgili a cikin su yanzu waɗanda za su zo su ce ma annabi Musa alaihi salam arina Allah jaha ka nuna mana mu ga Allah balo balo mu yanzu ba mu yadda ma akwai Allah ba ka nuna mana shi mu ganshi ya fito mu ganshi sannan mu imani da kai kaga wannan tambaya wace irin tambaya ce mutanen da aka zo aka ce musu inna Allah ya'murukum inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara annabi Musa fa da yazo bai ce musu izbahu baqara ba kuka suka kawo masa cewa an musu kisan kai an kashe wani daga cikinsu sai annabi musa ya ce inna allaha ya'murukum an tadbahu baqara Allah yana umurta ku yanka saniya inna allaha ya'murukum an tadbahu baqaratan Allah yana umurta ku yanka kowace saniya ku ce atattakhiduna huzwan zaka mana izgili ne annabin Allah suke ce haka atattakhiduna huzwan za ka yi mana izgili ne kaga wannan su'alu ta'ammud za ka mana izgili ne sha'udhu billahi an akuna min al-jahil ina roƙon Allah Allah ya tsare ni ka in zo cikin masu aikin wauta karshe sai da suka masa tambayoyi uku aka ba su amsa kage dai irin waɗannan tambayoyin su ne كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار الإمام ابن كثير كميد يتي كميد ألا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا baka ga mutanen da suka musanja ni'imar Allah ta zama musu kafirci ba babu babban ni'ima kamar Allah ya aiko muku annabi babu kamar ni'imar da ta kai ta ni'imomin Allah suna da yawa ni'amul ibadi alal ilahi kathiratu nimomin Allah a bayansu suna da yawa amma babu kamar Allah madaukakin sarki ya aiko muku annabi ya zo ya shiryatar da ku ga yadda rayuwarku za ta yi ga yadda za ku kaza ga yadda za ku bar kaza ga yadda za ku samu rayuwa ta har abada mai daɗi babu ni'imar da ta kai wannan to amma da aka kawo musu baddalu ni'matallahi kufran sai suka mijarza wannan ni'imar da Allah ya musu sai suka zaɓi kafirci suka ce su kafirci suke son su wa hallu qaumahum daral bawa sannan kuma suka shigar da mabiyansu mutanensu darul bawa gidan halaka darul bawa jahannama kenan shi yasa sai Allah ya fassara ta sai ce me darul bawa din nan jahannama yaslaunaha jahannama za su dandana za su kuna a ciki wa bi'sal qara tir a ce jahannama ta zama maka wajen da zaka dawwama a ciki ka zauna a ciki kaga shine wannan saboda haka musanja ni'imar Allah ne Allah ya aiko maka da annabi amma ka doje ka kibin annabin nan ka koma kana masa tambayoyi na izgili tambayoyin da ba za su maka amfani ba kanin haka ko makamancin haka shine ni'imar da ke biye ma wannan Allah madaukakin sarki ya ba al'umma masana addini masu karantar da su amma su ɗauki masu karantar da su addinin nan su zama banza su zama ba su da amfani in sun tashi za su musu tambaya sai tambayin izgili sai rashin mutunci sai zargi sai rashin alkhairi a tsakaninsu to kaga wannan ma ba karamin bala'i ba ne shi yasa babban bala'i ne al'umma ta tsinci kanta a wani yanayi da mutanen da suka fi sharri aka fi walakantawa a cikin sune masana addini a walakanta su a facebook a zage su a ci mutuncinsu a zazzage su dama facebook da sauran dukkan waɗannan social media ɗin sun kasance wata bakar kasuwa duk wanda yake da wata bakar haja sun yake zuwa jeza shi ce to da su nan sannan da kuma waɗanda a cikin al'umma su kuma ɗaliban ilimi ne su rika ware wasu malamai suna zagin su ko suna cin musu mutunci duk wanda yana cin shabi a cikin al'umma alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum daral bawa al'umma alkhairin tana tabbata ne idan malamanta suka zama suna da inganci a cikinta suka zama suna da mutunci a ciki duk al'ummar da malaman da su ne suka fi alkhairi a cikinta to ita ce al'ummar da za a zaba ta farko ita ce al'ummar ta fi kowace al'umma shi yasa sahabban manzon sama suka fi alkhairi saboda malamai a cikin su sun fi yawa haka ibn mas'ud radiyallahu anhu yace yace innakum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu قليل قراؤه كثير من يعطي قليل من يأخذ shi kuna cikin wani zamani masana addini masu istinbati a cikin ku suna da yawa amma wanda suka haddace Qur'ani a cikin ku ba su da yawa masu badawa sun fi yawa masu karba ba su da yawa to alhaidu ne wannan masu badawa sai ka fito da zakkarka kana neman wa zaka ba baka samu wanda zaka ba ba ce masa ya kawo masa kaka masa yau ranar sha uku ga wata ya ce wallahi da dai ta zo kamar biyar ga watan ramadan ne da na sa wallahi ni ma ina neman wanda zan ba tawa an yi wannan zamanin fa a baya an yi wannan zamanin a zamanin sahabbai na da rai Allah madaukakin sarki ya bude musu dukiya aka samu sai ka zo ka tarar da ka ce ka kama mutum zakka ya ce maka wallahi ka yi haƙuri ba Allah ka yi haƙuri ba zan iya ansa ba yanzu lis ake yi mutane tun bara wani sai a sa sunan shi shekara uku wani shekara biyar yana bi wannan shekarar da zuwa ce masa wanda an yi yawa ne wata shekarar ma ta sake zagayowa shi ke sai an kama kafa wasu so da masu yin kaɗan ne Allah shi kyauta الإمام الطبري يشي ومن يستبدل بالإيمان بالله وبرسوله الكفر دم متمن دي مسن جا كافرشي يزعب كافرشي ينيك إيماني لألا دا منزنس صلى الله عليه وسلم يزعب كافرشي فيرتد عن دينه يردي بقى الدين سا فقد حاد عن منهج الطريق ووسطه الواضح المسبول وحقيقة ya kauce ma hanyar da take ita ce mai kakkiya hanyar da take tsakiya wadda aka shimfiɗa ta wadda babu gargada a cikinta duk mutumin da ya ban musulunci to abin da ya je zaben makansa kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam rana yana zaune da sahabbansa shi ya zana doguwar dogon layi fa khatta khattan tawilan mustaqima ya zana wani zane mai tsawo sai ce hadihi sabilullahi mustaqima ko hada sabilullahi mustaqima wannan ita ce tafarkin Allah shine tafarkin Allah mustaqiman gashi kuma ya tafi a miƙe in ka kama wannan hanyar ba inda zaka tafi aljanna sannan wa khatta min janibayki khututan amma a gefen dama da gefen hagu sai musamman ya zazzana wasu hanyoyi yan kanana ya zana wasu zane-zane kanana sai ce wa hadithu subul wa ala kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi ce waɗannan su ne 'yan tafakkai ƙanana ƙanana da Allah madaukakin sarki ya ce ul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wannan ita ce hanyar Allah madaukakin sarki ita ce hanyar Allah madaukakin sarki ne kakkiya ga ta amma waɗannan 'yan tafakkan ƙanana ƙanana wa ala kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi akan kowace kowane tafarki kuma akwai shedanin da ya tsayi yana kira zuwa ga wannan tafarki yana nan maza sama ya kira irin wannan yace du'atun ala abwabi jahannam yace masu kira ne a kofar jahannama man ajabahum qadhafuhu fiha duk mutumin da ya amsa musu ya ce shi kenan sai su jefa shi cikin wutar jahannam to duk mutumin da ya kauce makarantar wa Allah madaukakin sarki da manzansa sallallahu alaihi wasallam to hakika ya kauce ma hanyar da take ta daidai ya kama wadda ba ta shi wal ma'ana bihi al khabaru anhu annahu taraka din Allah alladhi irtadahu li ibadihi abinda ake nufi da wannan ma'anar hakika ba wanda ya zaba irin wannan ya kauce ma addinin da Allah madaukakin sarki ya zaban ma bayinsa wa ja'alahu lahum tariqan yaslukunahu ila rida kuma ya kauce ma hanyar da Allah madaukakin sarki ita ya zaba cewa hanyar da bayi za su bi ila rida domin su sami yardarsa duk wanda ya kauce ma musulunci to ya kauce ma hanyar da Allah ta'ala ya zaɓan ma bayinsa cewa ita ce hanyar da za su bi su samu yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala. wa sabilan yartabunaha ila mahabbati wal fawzi bi jannati kuma ya kauce ma hanyar da Allah madaukakin sarki ya zaba ya ce bayi su hau kan wannan hanyar hanyar da ba inda za ta kai su face su samu soyayyar Allah madaukakin sarki sannan kuma wal fawzi bi jannatihi sannan su zama sun rabauta da aljannatan Allah madaukakin sarki amma mutumin da ya kauce ma haka to abin da ya zaɓa ma kansa kishi ya haka فجعل جل ثناؤه الطريق الذي ركب محجته السائر فيه ولزم وصفه المجتاز فيه نجا وبلغ حاجته وأدرك طلبته لدينه الذي دعا إليه عباده Allah maɗaukacin sarki sai ya bamu labari a nan cewa duk mutumin da ya zaɓi ya bi hanyar musulunci to haƙiƙa shine wanda ya zaɓi ya kau hanya ya hau kan hanya wacce take ta daidai wacce ita ce za a tsallake idan aka tsallake ta kai tsaye za a kubuta kuma a tsira kuma ƙarshe mutum zai samu abin da yake nema na addininsa Allah madaukakin sarki ya sanya wannan ya zama مثلا لإدراكهم بلزومه واتباعه طلباتهم في آخرتهم الله مدوك تنسكي يا سنيا حنيا مسلنشي تزما إتشي حنيا دي بغا مثالي دا شوى إتشي حنيا دا متنزيه بي دومين يتامى غبان سلا لاحرة إن كبا حنيا مسلنشي تو كيف أيه بعد إن ذاك تكفى شيء سي حنيا الجنة الجنة حنيا الجنة كبير kuma inda za ka tafi shine kai tsaye ka je ka samu aljannar Allah madaukakin sarki كالذي يدرك اللازم محجة السبيل بلزومه إياها قلبته من النجاة منها kamar yadda kuma ya kasance mutum dai wanda ya lizumci wannan hanyar kai tsaye zai kubuta daga kishiyarta kuma ya je samu abin da yake so ya samu na aljannar Allah madaukakin sarki wal wusuli ila al mawdi alladhi ammahu wa qasadahu kuma mutumin da ya bi hanyar musulunci kai tsaye zai je ya samu abin da yake nufi ya samu na lahira da kukuta a wajen Allah maɗaukacin sarki da rashin shiga wuta da kuma shiga aljanna wa ja'ala masal al-ha'ili an dini wal ha'ili an ittiba'i ma da'ahu ilayhi min ibadatihi fi hayatihi ma raja an yudrikahu bi 'amalihi fi akhiratihi wa yanala bihi fi ma'adihi wa dhahabihi amma amala min thawabi 'amalihi wa bu'dihi bihi min rabbihi sannan Allah madaukakin sarki a dai wannan karishin aya yana nuna mana misali na mutumin da ya kauce ma hanyar Allah madaukakin sarki to ya zaɓan ma kansa cewa ba zai samu abin da yake fata ya samu ba domin duk dan adam Allah madaukakin sarki ya sa masa bariza ya sa masa bukata ya sa masa ya sa masa wata bukata a zuciyarsa ta jin daɗi to sai Allah madaukakin sarki ya zaɓan mana cewa jin daɗin nan ya zama bayan zuba ne domin jin daɗi ɗari bisa ɗari shine jin daɗin da bai kare ba amma duk jin daɗin da zai kare ai bahaushe ma yayi gaskiya yace laifin daɗi karewa to ita aljanna za a ce ne khuludun bila maut khuludun bila maut so da ka daɗi na gaskiya shine aljanna in ka same shi to ka ji daɗi amma duk daɗin da mutum zai samu a duniya bai samu aljanna ba to ba daɗin da ya sama ko shi ya fi kowa jin daɗi to mutumin da ya kauce ma hanyar Allah ya ƙi bin addinin musulunci ya zaɓi ya kafirci to abin da ya yi ma kansa shine ya ce wannan daɗin da ake son kowa ya samu ya ce ma Allah ba na so haka ya ce ma Allah madaukakin sarki a lisanul hal wa lisanul fi'al a halinsa da ayyukansa abin da ya nuna ce ko da bai faɗi da lisanul maqal ba ko da bai faɗi da harshensa ba to ya faɗi a harshensa na yanayinsa da aikinsa so da ka ka'ida ita ce bin Allah maɗaukacin sarki da tsayawa akan tafarkinsa da rashin yi ma annabawan Allah tambayoyin kaka uwarka ta haife ka tambayoyin izgili karɓa hannu bibbi da abin da annabawan nan suka zo da shi shine abin da Allah madaukaki saki yake mana gargadi sannan misalin mutumin da ya kauce ma hanya madaidaiciya ya nisantar da kansa daga Allah madaukakin sarki to shine sai yake cewa hadhihi sabilu allati akhbara Allah anha an yatabaddal al-kufr bil iman faqad dalla sawa'aha hiya as-sirat al-mustaqim wannan hanyar da Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin cewa duk mutumin da ya canza ta ya zaɓi kafirci ya nika imani to hakika ya kauce ma hanyar take madaidaiciya ta tsakiya to ita ce wannan hanyar da Allah madaukakin sarki ya ce mana as-siratul mustaqim yi mata sifa ya ce mata as-sirat kuma ya ce mata al-mustaqim tafarki wanda yake madaidaici alladhi amarna bi mas'alatihi al-hidayata lahu bi qawlihi ihdina as-sirat al-mustaqim wanda Allah madaukakin sarki ya umarce mu da cewa mu roke shi ya shiryar da mu wannan hanya wacce take madaidaiciya kuma ya sa mu alal aqalli a matsayin wajibi kullum mu roke shi su goma sha bakwai kullum su goma sha bakwai sai ka ce ihdina as-sirat al-mustaqim sallah za ka yi raka'a biyu a ciki za ka ce ihdina sirat al-mustaqim su biyu sallah azhar kai hudu kowace raka'a guda a cikin hudun nan za ka ce ihdina sirat al-mustaqim haka la'asar raka'o'i hudu kowace raka'a za ka ce ihdina sirat al-mustaqim haka sallar magriba raka'a uku kowace a ciki sai ka ce ihdina sirat al-mustaqim sallar isha'i raka'a hudu kowace a ciki sai ka ce ihdina sirat al-mustaqim kana roƙon Allah madaukakin sarki ya Allah ka shiryatar da ni hanya wacce take madaidaiciya gwada da wanda yake miƙaƙe hanyar da take ba karkacewa a cikin ta al-allama tudul qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa madarij saliki yake cewa wala takunu tariqu siratan hatta tadammana khamsata umuri ba a kiran hanya ta zama sirat sai ta cika sharuɗa biyar ba a kiran hanya a matsayin as-siratu sai idan ta cika sharuɗa guda biyar idan waɗannan sharuɗan guda biyar sun tabbata to daga nan ne ake kiran as-sariqu siratan idan bata cika waɗannan sharuɗan guda biyar ba to ba a kiran as-sabil ko as-sariqu a ce mata as-siratu kuma wani abin ta goma shi a nan sai Allah kuma sai siffanta ta bayan ya ce mata as-sirat mai waɗancan sharuɗan guda biyar sai kuma ya ce mata al-mustaqim as-siratul mustaqim kiran kawai hanya da as-sirat to ta cika wasu fasharuɗa ne guda biyar to kuma sai Allah ya ƙara in wannan sifar malamai suna ce mata alwasful mu'akkidu sifa ce wacce take ƙarfafawa amma da an ce asira to balarabe ya san abin da ake ce ma asira ita ce wata hanyar ta cika sharuɗa guda biyar ga tunan sharuɗan nan na farko al-istiqama kaga yanzu na sirat al-mustaqim al-mustaqim ba a kiran hanya da asiratu sai ta zama mustaqima sai ta zama mai tsakiya duk hanyar da in ka fara binta za ta kautar da kai to ba a ce mata asiratu shi yasa siradin lahira Allah ya sa mu tsallake shi in aka kafa shi kai tsaye ko kai ta aljanna ne ko kai ka wuta kaga al-mustaqim hunaka istiqamatun fi akwai istiqama akan wannan hanyar akwai miƙewa hanya ce da ba ta da karkata sai a ce mata asira sharadin farko kenan sharadi na biyu al-isalu ila al-maqsud ya zama za ta kai ka inda kake so idan ka kama hanya ba za ta kai ka inda kake so ba to a larabci ma na asali ba a ce mata asirat ka kama hanya za ka tafi sakkwato sai kuma ka kauce to sai ta dawo da kai ka shiga katsina kuma shi ke nan fofo ba za ka iya kaiwa sakkwata ba wannan ba a ce mata asiratu a larabci al-isal lil maqsud dole ta zama ta kai ka zuwa ga abin da kake nufi sharadi na uku al-qurb ta zama hanyar kusa take kaga hanyar musulunci kusa kusa take kusa kusa take sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam za su zo su musulunta su zauna da shi wata uku sun koyi musulunci sai ce su koma gidajen su je sun zama malamai sannan sharadi na hudu sa'atuhu lil marin alayhi ya zama hanyar ta zama tana da yalwa wani ba zai ce matsamin ba ko wani ba zai ce akwai gosulo ba kowa ya zo hanyar musulunci akwai wanda take kora in ka shigo musulunci akwai wanda zai ce maka ka takura mini matsafi in ba ka nan sannan ni nake musuluncin a amma akwai hanyoyin da in kai ka bi ta aka zo da wata cincin borin mota ta zo ta tsara hanya shikenan sauran masu keke masu mashina masu kananan motoci sai dai su tsaya ko su nemi wata hanya to ita hanyar musulunci wadda Allah madaukakin sarki ya kira ta da as-siratul mustaqim akwai sa'atun lil marin alayhi tana da yalwa ga duk mutanen da suke son su bi ta sai shar'i na biyar na ƙarshe ta'ayyunuhu tariqan lil maqsud ya zama in ba ita kabu ba to ba za ka je inda kake son ka kai ba in ba ita kabu ba to ba inda za ka je to shine sai malamin qayyim sai ce wala yakhfa tadammun as-sirat al-mustaqim li hadhihi al-umuri al-khamsati bai buyi ga wani ba cewa hanyar Allah madaukakin sarki ta musulunci ta kunshi wannan duka sharuɗan gabaki daya duk sharuɗan nan da kake nema guda biyar to hanyar musulunci ta cika su su ne waɗannan sharuɗan guda biyar darussan da za mu iya fitarwa a cikin wannan aya درسي لفق نحو المؤمنين عن التشبه بقوم موسى الذين سألوا أسئلة تعنت درسي لفق شيني ما في إيماني ألا مدوك تنسكي ينا هناس كسي قوي دمتانا النبي موسى عليه السلام دا سكرك مسا تنبيوين إذكي أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل درسي نبيو تعليم المؤمنين عدب السؤال أن كرنتد ما إيماني ladabin tambaya tambaya ce an koya maka yadda za ka yi a musulunci wace tambaya ce za ka yi wace tambaya ce ba za ka yi ba wace tambaya ce ta halarta wace tambaya ce ba ta halarta ba a musulunci akwai wa minhu an yas'alu tafaqquhan la ta'annuta daga cikin fiqhul abin nan adabu su'al idan mai tambaya zai tambaya ya tambaya tafaqquhan la ta'annuta ya zama yana tambaya ne dan ya gane addini ba tambaya bace ta izgili ko tambaya kwaba ko tambaya kaka uwarka ta haife ka ko tambayar reni ko tambayar neman fitina an hana wannan darasi na uku anna min al-as'ilati ma yu'addi ila al-kufr akwai tambayar da idan mutum yayi ta za ta iya jawo a siffanta shi yayi aikin kafirci arina Allah jaha arina Allah jaha ka nuna mana muga Allah balo balo sannan ne imani da kai lan nu'mina laka hatta nara Allah jaha in ji mutanen annabi Musa ba za mu imani da kai ba sai mun ga Allah ido da ido balo balo a tattakhiduna huzwan za ka yi mana izgilanci ne annabin Allah suke faɗa haka suke faɗa ma haka kaga as'ilatun qad tu'addi ila al-kufr shi yasa ƙarshen aya sai aka ce ne wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'a as-sabil darasi na hudu shine أن عاقبة من كفر وحاد هي الضلال عن الصراط المستقيم sakamakon duk mutumin da ya kafirce kuma ya kauce ma gaskiya to shine sakamakon sa ya kasance ya kauce ma hanyar da take ta daidai ya kuma bace har abada shi ke ne ya halaka Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu kamar yadda muka faɗi jiya akwai baki da za mu yi manya-manya kuma ga Allah madaukakin sarki ya sa sun iso a karkashin shugabancin majalisar malamai ta zariya karamar hukumar zariya na kungiyar izala so da muna musu marhabin muna musu barka da zuwa kuma muna nuna munnan mu da farin cikin mu a game da wannan ziyara ta karfafa da suka zo su kawo mana da kuma sa albarka Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa a cikin ma'aunansu na alkhairi ba akwai shugabansu shugaban majalisar ma'anu zubairu dambo akwai liman mala abubakar jumare da sauran yan uwa duka ga sunan sau da haka zan miƙa ma malin lamido da ya tsaya sai ya yi bayani kuma jawabin da za mu ci a gare su insha Allah ta'ala ina musu barka da zuwa a matsayi na biyu
بارك الله فيكم نفع الله بكم ونفعنا الله اليك بارك الله لكم في الله نفع الله بك
muna ba su da kudin wannan abu da sarki ne kowa ne kuma yin wanda ya fi sarki a tara wasu sanar da an ciwo ta tsakore wasa ya kawo wannan masallaci wanda gobe malamin yi mu ke wata da tasiri shi ne malamin da shi da wanda ya saka su da tsaye wannan masallaci na rashin wata jihar da ke cikin karfin hukumar zaria jihar sabina tarayyar najeriya a ƙarƙashin ziyara wanda ɗaya daga cikin fiffike ko murna wannan kungiya ta jama'a ta zaɓi da wani suna ta shirya kamar yadda aka sani wannan kungiyar tana kamar sun su ne mai dauke da kuma abubuwa guda sun so kan sai na gaba hannun dama ko kuma a damarsa ga fiffike a hawan sama to wannan kan shi ne kamar shugaban sassarwa shi ne zai wuce kamar shekaru da wala da wuya sassan kuma a dama shi ne majalisar malamai shi ne kamar da ibrahim jalo jalo sannan kuma bangaren hau shi ne da harsan agaji musala da shi to haka wannan kungiyar da ke a national haka da jaja kuma haka da ke a lokacin da to a wannan lokacin wani namun shugaban shi ne shek malam sani sannan kuma a abin da shafi majalisar malamai shi ne shekar malamin wadda sannan kuma sai abin da shafi na agaji su kuma suna da shugaban ciki da shugaban wuce to a wannan rundunar namu muna tafi da al'umma da haka can gefen na ko kuma na hannun dama shi ne malamin mustapha umar shi ne shugaban makarantar rita da ina jin kamar shekara ɗaya da wuce ya yi mahaifata alƙur'ani su na yi a fadar da wanda ba su ke zasu sannan a kusa da shi shi ne mana halin balawi albarkawa sannan kuma a kusa da shi shi ne mana kasu mami shugaban da zai dawa na zariya sannan kuma a nan ya gaya mai aiki ne karamin tsuntsu da ubaiya shi ne mana zura da zafo shugaban da zai dawa mai sannan kuma a kan gefen can shi ne yaya mara kuma a isani ya kuma sannan kuma da ya sha agaji akwai mutum biyu wanda suka samu gaba ina da suna na a cikin sunaki akwai shugaban da bisa malamai na da zara da karkarsa idan suna nan da tare su kan musu wani a wannan tafiyar akwai wanda ke jagorantar ta wanda ya jagorance ta shi ne babban limanin masallacin malakashi malam abubakar shumari yanzu da idan allah sun yi kamin magana zuwa gare shi da wannan ainihin nasihohi kepada Syekh Al-Qalam Ma'asyar Allah kita berikan Terima kasih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم أما بعد tun daga kan shi babban malamin malam bashir lawal wanda ke jagorantar wannan tasiri a wannan masallaci mai albarka da mu ɗalibai da muke zaune gaba gare shi muna sauraro da sauran tawaga da suka taho yanzu duk ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh baya ga haka mun taho a karkashin kamar da malam ya bayani shugaban majalisar malamai wanda shi ne malam nura dambo a kuma wannan tafiya tafiya ce ta karfafan gwiwa da sajin ta zumunci domin allah subhanahu wata'ala ya sanya mummune yan uwan juna ne duk wani musulmi da ya rufe mu al'ummar musulmi wata kofa ta lalura to yana wakiltan kai ba yana wakiltan kansa ba ne musamman kuma wanda ya toshe maka wata kafa a bajin ilimi na addinin musulunci malam bashir muna ƙara nuna godiya da jinjina akan irin wannan jajewa da jajircewa da kai kake baza ilimi da shari'a zuwa ga al'umma muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara maka ƙarfin gwiwa Allah subhanahu wata'ala ya ƙara maka haske ya ƙara maka basira kuma Allah ya amfani al'umma da iliminka da lokacinka da rayuwanka mu yan uwa da muke zaune muke sauraro mu ma muna da bukatun a karfafe mu jama'a musulmi a hakikanin gaskiya yana da kyau mu ƙara sa himma sama da yadda muka sa a yanzu musamman wurin neman ilimin addinin musulunci duk da kasancewar ilimin nan kala biyu ne akwai al'ilmun nafi'u akwai al'ilmun ba'a akwai ilimi mai amfani akwai kuma ilimin da yake bai amfani idan kana sauraron kafafen labaru za ka rikacin duka waɗannan nau'o'in ilimi guda biyu ana tunansu akwai ilimi mai amfani wanda za a rika sadar da kai zuwa ga Allah ilimin da ake so a gyara maka aƙida ilimin da ke nufatan a inganta maka ɗabi'a a tsaftace maka zuciyanka ka zama bawan Allah ka rayu akan shari'a ka mutu akan shari'a gobe kiyama a tada kai a tutan shari'a Allah ka samu na cikin su kuma kunna da nahtadi da wala an hadana Allah akwai kuma ilimin da yake shi kuma ana fankama ne shi ana kallon shi ne ana nuna isa a cikinsa amma wannan ilimin bai tsamar da kai daga shirka bai tsamar da kai daga bid'a bai tsoratar da kai da nisan taka daga zunubai sai dai kullum a rika baka lamuni cewa matukar dai kana kan tafarki iri kaza kana da aminci da zai karfin da kaga dama wannan ilimi ba ilimi ne mai amfani ba zan ba da misali a gurguje akwai wani malami da na ji a gidan rediyo ya karanta wani littafi na hadisi ya karanta babin da ke nuni akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mutum wannan babin ya karanta da ya gama karatun babin idan a ka'ida ce inda ilimi mai amfani sai ya jawo hankalin masu saurarensa akan jama'a waɗanda ba sa riƙe hannu a sallah yau gashi mun karanta shari'ar manzon Allah shi ne riƙe hannu a sallah da aka jama'a masu saurace Allah ba riƙe hannu a sallah ana sa mai da kai na Allah ke amma da ya gama karatun babin gabaki ɗaya abin da ya fara sa shine to wannan shine da hadisan da aka karanta amma mu sani cewa ba dole bane a duniya ba wanda ya ce rike hannu a sallah dole ne ce wahabiyawa daga nan kuma sai aka garma wahabiyawa da su har wannan karatu ne ba ilimi mai amfani ba ilimin da ake so a nisan tare da Allah ne an karanta da shari'ar annabi to a jawo hankalinka akai ka riko shi sai kuma aka kore ka daga kan shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka ilimin nan mai amfani jama'a duk inda muka da ana tallan ilimi mai amfani irin wannan karatu shi ma ne yake mana to jama'a mu rike karatun nan hannu biyu irin lokacin da muke badawa akan karatun nan mu ƙara irin kullun da muke bada alhamdulillah na yaba inda na gidan uwa suna cikin nutsuwa to irin wannan nutsuwan mu ƙara bada nutsuwa a kansa sai kuma mu buɗe zuciyarmu domin mu ba da dama shirya da samu gindin sama Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da waɗansu sharaɗai wanda sai an cika su sannan wato mutum yake dacewa da shari'ar Allah illa man al-sam'a wa huwa shahid wanda ya kasake ya ba da cin shi da tunanin shi wa huwa shahid yana nan kuma a halarce zuciyarsa tana nan a halarce akan abin da ake gaya masa banda wanda zai zauna ya shiru amma yana nan yana tunanin abin da zai buɗe baki ko yana tunanin kayan Allah a gangan jiki ga shi kuna tare amma kuma a zuci ta ba ku tare shi to irin wannan yana takaita ma kanshi abubuwa masu amfani kuma wani abu da zan ba mu assignment aiki da zan ba mu yanzu a kirgazo nan gurin mun kai mutum nawa a kirgazo ustazu kamar a kirgazo nan mun kai mu nawa dubi jama'a da kyau a kirgazo to ya ce ɗari biyu da hamsin mu ce ɗari uku mu ce ɗari hudu mu ce ɗari biyar aikin da zan ba kowanne daga cikin mu nan daga yau yau ba asabar ba lahadi litini talata laraba alhamis juma'a asabar rana kwana bakwai kowa daga cikin mu nan ya kokari ya yi da'awa ta gaskiya ya jawo wani mutum ɗaya zuwa ga wannan majalisar daga nan zuwa kwana bakwai aikin kawai da ba ka tsaye kada kawo mutum ɗaya ɗaya za ka samu daga nan zuwa sati mai zuwa an mun kai mu ɗari uku a nan sati mai zuwa mu kai mu ɗari shida kuma ka ga aikin da'awa ce kuma dama aikin mu kenan kuma dama kungiyar izala ta gini ne akan manufofi guda biyu قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين من فاتفر كوكي أتبتت متاني أكن توحيدي حنيفا تاسو لك شركة من فاتفر كوكي من فاتبعوا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أدعو إلى الله منكرا زواج الله على بصيرة أكن علمي ديكين أنا ومن اتبعني ني إن شاء الله بكي نجا هرش عن القرآن دني لدك وان بيكي جنشينا وين شما إيكي شبينا دعوا زواج الله أكن بصيرة أكن علمي ديكين فسبحان الله وما أنا من المشركين da haka manufar kungiyar izalin kenan farkon da karshen ta a tabbatar da mutane akan tauhidi domin su kalubalanci shirka da kafirci da munafici da zindiƙanci a tabbatar da su akan sunna domin su kalubalanci bid'a da kamakami a tabbatar da su akan da'a ga Allah domin su kishiyanci sabon Allah a tabbatar da su akan ilimi domin su kishiyanci jahilci manufan kungiyar izala ke da haka duk wanda yake jin shi na annabi ne yanzu shi ma ya fara wannan da'awa da'awa ce na kana iya samun abokinka wani ana karatu fa ana karatu karatun nan na shari'a mu daure da ni da kai mu rika zuwa awa ɗaya ne daga karfe hudu da kwata zuwa biyar da kwata an gama karatun ka karfafa gwiwar shi in yi yau ka yi gobe in yi ta gobe ka yi jibi dama kai ne da'awa haja kake tallatawa kun san yadda mai haja ke zuwa ya zo ya zo da tufafin ya ji dukansa a ninke wanda ya zo ce malam dan buɗe mu wannan abu buɗe ta ya gama dudduba ce ka tana ko da kyau Allah sa albarka ya ajiye tufafin shi wani ma ko addu'a ba zai yi ba haka nan duk za a yi batsa batsa da kayayyakin nasa amma ba zai hana an jima fa ya dawo ba ba zai hana gobe ya dawo ba ba zai hana masu duba ko su zo su duba to haka nan kai ma mai dawo ka kai sallan hajjanka in ba a karba ba a baka da 'yan kayanka an jima za ka koma gobe ma za ka koma jibi ma za ka koma har sai haƙaƙa ta cimma ruwa to da ka sami inda yake son ba kowane wanda ke zaune a nan kenan da babba da yaro da dattijo kowa ya kokari zuwa sati ne zuwa ya jawo mutum ina fatan Allah ya albarka gare mu gaba ki daya Allah ka sada mu da dukkan alkhairin da kake sada mummune da shi a cikin watan Ramadan ko da ko mu ba mu aikin imani ba amma cikin falalan ka da rahmar Allah ka tsare mu daga sharrin da kake tsara mutanen kirki da shi ko da imanin da bai kai a tsare mu ba amma cikin yalwan falalan ka ya Allah ka tsare mu daga sharrin da kake tsara mutanen kirki da shi a cikin watan Ramadan Allah ka kara mana albarka a rayuwar mu Allah ka kara mana ilimi mai yawa mai amfani Allah ka tabbatar da daga mu akan gaskiya mu rayu akan ta har mu mutu akan ta gobe kiyama ka tada mu a tutun maqaadi shirkin inda malikin muqaddas wallahu ta'ala a'la wa alam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا jama'a abubakar jama'i da nasara da kai ne yau kalmomi masu kare da su masu cikakken fa'ida musamman wannan da wani ta karshe gaskiya mu kuke shi mu tashi ba mu tashi ba daga nan zuwa gobe za ka zo tasiri ka san wani ka gano wallahi wannan makamin da shi shi'a suka yi wannan yawan duk da kuka wani masaukaci ina jin da wani ne ya ce wani dan uwansa ya ba shekara guda shugaban yan shiga yake ce musu kowane da shi a zai dawo sai ya zo da mutum biyar ya ce to shi na daga cikin mutum biyar da abokin sai ya kawo shi ya ce amma bakin cikinsa sai da aka zo suka yi wannan tafiya kwanan ta a kama sannan suka zo zariya amma bai da mana kun san mana da ya zo min ne biyu ku zai ya ce ina ba aka ce ina ma da shi ai ma da shi ya ce wani akwai shawarar da ba shi da rashin ganin na haka da ya yi ya tashi shahidin shi ne kun ga mutum biyar biyar ko wanda ke jawo to mu ga jama'a ya ce mutum ɗaya kuma na tabbatar zan iya jawo wa za ka iya Allah ya ba mu ikon dagewa da karewa da da yake muna da tafiya ko kuma majalisun da za mu yarda da za ka sha Allah zan kara malami kwana ɗaya sannan kuma ba ni ga yana da yi zai kira shi da wani dajiyar da ta hawa shi ne mana da asmani da zango ya kan tuba mana wani abu ko da ne minti da biyu a kan wasu abu sai ya الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخوانا مصر ما البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko muna roƙon Allah ta'ala ya sa kafin mu tashi a wannan wuri a gafarta mana zunuban Allah ya sa ranar tashin alkiyama wannan zaman da muka yi yadda mun zo daga baya ne ya zama duka mun shiga cikin tawagan alkhairi da za a ce su shiga aljanna Allah ya kare mu daga azaban wuta malam da ke karantarwa Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya kara masa yawa a barka mana wakar jumani ya yi fadakarwa mai fa'ida kwarai da gaske illa kawai abin da ya rage gare mu shine mu tashi mu aiki ana ta karatu muna ta ƙara tara ilimi amma kuma aikin mu yana baya alhalin kuma abin da muke tara wannan to Allah na bin mu bashin mai aiki da shi haka abin da ya fadakar da mu ke ya kuwa kuma in ma da ya ga mana magana as-siratal mustaqim yanzu nan zan ba mu misali daya daga wazirin farko wazirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abubakar Allah ya karama Abubakar ya ta Abubakar ran da ya mutu dan rana ba ta fadi ba sai da ya shigar da mutanen da suke su gurin shida min al-ashrati al-mashhudi lakum bil janna mutum shida da aka yi musu shaida da aljanna daga cikin su akwai Zullurai Umar bin Affan akwai abdurrahman bin aufin akwai sa'ad bin abi waqqas akwai zubairu bin al-awwam akwai abdurrahman bin aufin mutum shida rana bata fada ba sai da ya shigar da su cikin musulunci to haka ake so duk abin da ka sani kai kokarin da za a yi ka isar Abdullahi dan Abbas ya ce wato ina sha'awar duk abin da na sani da wani dan uwana ya sani akan yi ruwa a garin da ba ni da ainihin dabbobi ba ni da shuka amma in ta farin ciki Allah ya shayar da ‘yan uwa na rahama ya Allah ya ba ya ce waɗannan abubuwan da nake da su suna sa ina ƙara kwaɗayin haɗuwa da Allah ya Allah ya ba ba ruwan da bai da dabbobi bai da shuka amma akan mutane ruwa sai ya murna gida ya kwana farin ciki Allah ya shayar da bayansa rahamarsa saboda haka yi kowa musulmi an faɗakar da mu abin da ya rage mana shiratan wannan ilimin daga duniyar sani zuwa ga duniyar aiki domin in ba mai aiki ba to akwai matsala in kuma muka zo aikin muka manufaci wani Allah yanzu aka gaya mana babban manufa na karantar wannan shi ne domin a tsira tauhidi a taimaki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ya zama mutum ya yi aikin nan kuma ya zama ba Allah ya nufa ba da masu faɗin da masu saurare to an yi asara sannan mu dogga roƙon Allah ko kana jin kayi da ke ta roƙon Allah kuma ya karba ka rinka tuba kana neman gafara ya Allah ga masu gaske ne a gaban ka ya Allah ya Allah ba mu da komai kai ke da Allah ka ci ba mana da rahama har a samu ai amma da ya amai da gidi ya Allah ya ba mu irin aljanna da za a yi amma da ya da mu amai da mu cikin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya da kai da insha Allah za mu yi karatun magana zuwa ga shugaban mai suna ne malam Tandura Zubairu Jago Rama Allah ku sai da sai dai abin da zai faru kuma
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخوه من اتي امرنا نسام وجهنا دعوه don halartar majalisun da ake karanta da alkur'ani mai girma babu shakka wannan zaɓi ne daga allah madaukakin sarki ba wayo ne ko dubara ko karfin himma ba dan adam ya waye gari cikin waɗanda ake karanta musu alkur'ani a musu bayaninsa musamman a cikin wannan wata mai albarka babu shakka wannan babban ci gaba ne ga rayuwa babban ci gaba ne ga tsarin halittar ɗan adam a ce an kimsa maka kaunan ka zo ka zauna a majalisi na ilimi don ka saurari alkur'ani muna taya ku murna kan wannan babu shakka matasa da sauran dattawa suna nan a cikin gari wasu ma ba wai su zauna su huta ba sukan akan sama wannan manufar ne madadin su zo wajen karatu sai su je wajen bari to ko kun zaɓa ku zo wajen karatu A wani malami na cewa idan ra'aita shababan shaƙi kada na shabu la yafruna qalala shabi wal warqa ولا تنام لدى الاشياء بالغنى فيأكل واعلم انه الحمد قد بدلوا لقلوبهم الحق إلا وقتهم ذاك متى أنت تصل لم تعلم با وأنا ككبر تامس كبر بيوم داوود سنكشف نفسه ثم نأتيه ومنا كمنا وجنا كعار من نصر babu shakka manufar wacce nan da waka majalisar malamai ta zare musamman shi ne ƙarfafa gwiwar mahalarta tausi da kuma sadar da zumunci da su jagororin tausirin kan cewa babu shakka wannan aiki na mai gaba daya suna wakiltar waccan nan tulajira ce majalisar malamai a dukkan inda suke gabatar da tafsiri karkashin waccan nan kungiya ta mai albarka jama'a fi izalatul bid'a wa iqamatus sunnah babu shakka a duk wani kunci ko damuwa da ake fama da shi ko tarnaki a majalisar tafsirai babban manufanmu shine mai iya bakin kokarin a wata na majalisa da ganin cewa an kalli menene ma'aukat me matsaloli ta kowane fuska ta fuskar ma'alata ta fuskacin masu gabatar da tafsirin ta fuskacin masu organizing tafsiri nan muka cewa menene za mu iya yi don haɗa ƙarfi da ƙarfi a haɗa kai a yakin da ya kamata za mu yi ya farki iyawa wajen ganin cewa mun samu haɗin kai na al'ummar don ƙara cikin sunar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba da mun tabbatar da daga cikin ni'imomi masu girma da Allah madaukakin sarki yayi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni'ima ta hulba ta haɗin kai tafiya tare Allah madaukakin sarki ya ce ga annabi sa سمع واذكروا إذ كنتم أعداء فعلموا بين قلوبكم جاءكم ووالي الله ملوك الذي هداكم إن دعائي الله يأتي بدقة بالذي بايع أساسا أحد الذي وضع إلى قوم بيت مثلا تفريشما لو أنفقتم في الأرض جميعا ما أنفقتم بين قلوبكم so kowace tafiya kowace tafiya kowace irin aiki a musulunci ƙoƙarinsa shi ne hannuri da kyakkyawa ya hali da mummuna ya cire duk wani kunci da duk wani damuwa da duk wani abu da zai zama tattaki wajen gudanar da wannan addini da daga shi sama Allah ba da sarki ya ba mu da ya ba mu labarin da biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin suratul a'raf yace alladheena yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit-tawrati wal-injil ya'muru bil ma'ruf وينهاهم عن المنكر ويحرم عليه ويحل له الطيبات ويحرم عليه الخبائث ويدع عنه الاثم والاغلال التي كانت عليهم waɗannan ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a matsayin shi na shugaba gaba ɗaya kan waɗannan ya jajirce ya zama sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yin umarni da kyakkyawa yana yin ani da mummuna yana tabbatar da halal a matsayin sana halal ya haram tabbatar da haram a matsayin sana haram sannan duk wani kunci da sanani da al'umma za su iya fuskanta matsayin sana jagora yana kokarin ganin cewa ya ce shi muna neman haɗin kan duk al'adun ilimi da almajiransu wajen ganin cewa wacce nan kwamiti ta yi aiki a wannan gari na mai albarka mai cike da ɗumbin malamai wajen fitowa da darajar malamanmu da tallata karatuttukansu da yaɗa shi da kuma nuna kimar su malamai yadda shi ilimin karantarta da ba su da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kariya da addinin musulunci da gaba daya muna hukuma da nan kai fadi mai yawa babban malamin bashir bashir lawan wanda yake gabatar da wannan tafsiri tun ba har bana muna roƙon Allah ko bikin sarki ya kara wa rayuwarsa albarka irin tsayuwa da yake yi irin na mai daga wajen ganin cewa ya yi tasiribar ɗaliban ilimi har ya kawara su sanarwa malamai da kuma kokari da yake na amsa da yin ci a wannan gari na mu ba su garuruwa da da kuma kulla majalisai irin wannan muna fatan Allah madaukakin sarki ya kara azanta mu da ire-iren su a wannan gari na mu mai albarka Allah ta'ala ya kara musu lafiya dukkan malaman mu da sunna muna musu addu'a Allah madaukakin sarki ya kara musu lafiya ikhlas Allah ta'ala ya musu jagoranci Allah ubangiji madaukakin sarki ya ba su jajircewa kan wannan aiki mai wata barbaranci وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
shugaban da suka malamai na zare kenan malam nura sulayar zabo ana shaka da kai mun ji da ke da shan manufan ziyara da kuma manufofin wannan majalisa ta malamai allah su raya bayan sallah za a gani a kana na manufofi allah ya ce ka masallaci masallaci makaranta makaranta gida gida dai dai dai dai allah ya ce ka kai sai kai nasu muna da wanda ta da ba a rayuwa ko kuma Allah ya tsara mutakai ubangiji ya kara albarka a wannan majalisi abin da ake karanta da mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko fahimta da shi yanzu insha Allah za mu yi abin magana zuwa ga kuma malamin malam Bashir Lawal da mana jawabi da jawabi da biya da kan masallaci
بسم الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ba mu da abin da za mu ce illa ce Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi da wannan kalmomi masu tsada kuma waɗanda suke cike da albarka da alkhairi Allah madaukakin sarki ya tabbatar da waɗannan kalmomi da muka ji masu fa'idoji masu ɗimbin yawa a cikin zukatanmu kuma ya ba mu ikon aiki da su Allah madaukakin sarki ya taimake mu waɗannan shugabanni namu da suka kama da ziyara Allah sarki ya ƙara karfafa gwiwar su Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yi musu biyayya Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon ba su gudunmuwa kowace iri wadda Allah madaukakin sarki ya ba mu dama mu ba su domin tabbatar wannan aiki na alkhairi na faɗa da shirka da kuma tabbatar da tauhidi da faɗa da bid'a da tabbatar da sunna da fada da miyagun ɗabi'u da kuma tabbatar da kyawawan ɗabi'u wanda su ne da baki ɗaya suka haɗa musulunci da baki ɗaya Allah mu rubuta saki ya taimake mu Allah ya kai su gida lafiya duk inda za su je su kai ziyarar nan Allah kai su lafiya kuma ya mai da su gidajen su lafiya Allah ya saka da alkhairi وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله
جزاك الله خير أكرمك الله